اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن جنات عدن التي وعد الله وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا آية da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi halin 'yan wuta ya faɗi halin wanda yake so ya zama ɗan aljanna in ya tuba ya yi imani ya aiki na kwarai za su shiga aljanna ba za a tauye musu komai ba kamar an tambaya wace irin aljanna ce jannati adinin aljanna zama allati wa'ada ar-rahman ibadahu wanda ubangiji mai suna rahman ya alkarwata mu bayinsa bil gaibi ga'ibina na hasuna bakuwa gabaninta innahu kana wa'duhu haqiqa alqawlin Allah ma tiyan min zuwa ne ai atiyan asigatu sigatu ism maf'ulin wal ma'ana ism fa'il maimakon a ce ma'tiyan sai aka ce atiyan ai ma'uduhu abinda Allah ya alkawari ma'tiyan ai atiyan gidan aljanna idan an shiga la yasma'una fiha lagawan ba sa jin yasasshen magana a ciki magana mara amfani illa lakin abin da za su dinga ji salaman salama min mala'ikati daga mala'iku alaihim a kansu aw min ba'dihim ala ba'li ko ko gaisuwan su tsakanin sa juna salamun salam shi sa aka sa musulmi su dinga gaisuwan yan aljanna a nan duniya salamu alaikum salamu alaikum wa lahum rizqun biha arzikin su ya tabbata a cikin aljanna bukuratan wa ashiyan safe da marece ala qadrihima bisa gwargwadonsu fi duniya a duniya walaysa fi jannati naharun wala laylun shi gidan aljanna baya da dare baya da rana ballon dukkan shi haske ne wa nuru haske ne har abada shi sa ya ce ala qadrihima wato yadda mutum yake cin abincin kalace da safe yake cin abincin malaice a gwargwadon irin wannan lokacin amma ba aljanna ce yau dare ya yi gari ya waye bane gaba da ito an shafi laisa biya shamsun ba rana wala kamarun ba wata wala najmun ba tauraro inna masala ta yi haske ne bishashin da mutum wanda aka raya shi har annabi yana cewa umar siraju ahlil janna fil jannati tilkal jannatu wancan ka aljanna allati nurisu min ibadina wacan nan da muke gadar ma waɗansu daga bayinmu man kana taqiya wanda ya zama mai tsoron Allah Allah zai bashi aljannan nan daga ibadansa da kuma biyayyansa
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا عبد السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وانصرف لعبادته هل تعلم له سميا يقول الإنسان إذا مت لتوكلت حيا wannan aya da za a karanta nan gaba sababin saukanta annabi muhammad ya samu yankuwan wahayi bai ga jibrilu ba can sai da aka jima sai annabi jibrilu ya zo masa ya ce jibrilu me hana ka kawo mana ziyara filayen da kake kawo mana da saboda na ji kewanka ka zauna ba ka ro mana ba sai jibril ya ce Allah ya ce ka gaya mashi wa ma na tanazzalu mu ba mu sauka haka kawai illa bi amri rabbika sai da horon ubangijinka lahu ma baina aidina abin da yake gaban mu na Allah ne amma manamin umuril akhirati lamrul lahira wa ma khalfana abin da yake bayan mu ma na Allah ne min umurin duniya da duniya wa ma bayna zalika da abin da ke tsakanin wancan ma yakunu min hadha alwaqti ila qiyamis sa'ati duk abin da ya zuwa wannan lokaci har zuwa tashin kiyama lahu ilmu zalika Allah yana da sanin haka jami'in ku bakin dayan wa ma kana rabbuka ubangijinka bai zama nasiyan nasi mai mantawa ba ai tarikan laka bai barka ba fita fiye wahayi da jinkirin wahayi an ka gabarinka rabbus samawati Allah shine ubangijin sammai malikus samawati wal ardi wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fa abun bauta masa wasabir ka jure li ibadatihi ga bautansa isbir alaiha dama Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummansa وامرها لك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين kai dai ka bi abin da Allah ya umarce ka ka jure duk wahalan ka yi ban dora maka neman arziki ba mu muke azurta kowa Allah ya ce ka bauta masa ka kuma jure ga ibada Allah hal ta'lamu lahu samiyan shin ka san wani abin da aka ambata ma Allah hal ta'lamu bi ahlihi samma Allah ka taɓa jin wani ya ambaci kansa Allah wato sunan Allah yana da yawa amma sunan Allah mafi girma Allah duk girman kafirai ba wanda ya taɓa kiran kansa Allah ya kira ya gani mana sai dai ce rabbu ko fir'auna ma da yace ana rabbu kumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gari ya kira Allah ya gani in bai mutu nan take to Allah subhanahu wata'ala shi ke cewa ka taɓa jin wani mai suna Allah baka taɓa ji ba sai dai rahmanu in an samu wani rahmanu wani kafirin kamar rahmanu limamin da ce shi rahmanu ne da sauransu to amma ko da za a ga irin mutane wanda ba san ka'idan sunaye ba abdulwahab su dinga cewa wahabu abdulrazak su dinga cewa razaku annabi su je da to in an ce abdullahi su ce allahumma na su gani baiwa sai dai ya zauna abdullahi sa na mata alamar kusaniya domin shi alan jabaruti qala fir'aun fir'aun ma cewa ya ana rabbukum al'ala walakin lam yaqul bi ce ana allah ba ila an ce an ce wani jabbeli ya taba ambatan kansa cewa shi allah kawai aka wagari kan cikin sa ya fashi ya mutu nan take wa yaqulu al-insanu mutum kafin yana faɗin wannan aya ta sauka ne a cikin ubayyum da halaf ko wani gira wanda yake mutunta tashin kiyama annabi yana gaya masa za a yi tashin kiyama har ma can Allah yana gaya suna gaya musu man yuhil izamu hi ramim Allah ce qul yuhi allazi ansha'aha awwal marra to wacce saboda tsaurin kai da tsananin kafirci sai ya tafi makabarta ya ɗebo kashi dudugagge ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmusa kashin a gaban annabi ya ce yanzu wannan ɗin ne kake cewa Allah zai raya wa zai raya wannan ya kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce sai ya raya shi kai ma ya raya kai shigar da kai wuta tun da kullu kai mun cin mutunci haka ni zan kashe ka da kaina annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya soke shi ranar uhudu ya kashe shi to Allah subhanahu wataala yake faɗin irin maganar da ya faɗa shin wai mutum saboda tsananin taurin kai yana cewa a idza ma mitu shin yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju da sannu za a binda ni hayyan rayayye sawfa ba asbana al mauti la yace ba zai yi ba la hayata ba al mauti ba rayuwa bayan mutuwa inna man qala hada wanda ya faɗi haka ba karkar ba wai wanda yace Allah zai raya wannan kashin da tugali yayi ƙarya Allah ya ce wala tumin sa awala yakurun man ala khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'an وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء لديهم اشد على الرحمن عشيا
Allah ce wala yazkuru insan shin mutum kafiri bai tunawa shi ubangi din nan da yake cewa wai ba za a iya tayawa anna khalaqna ai mu muka halice shi min qablu tun kamin ya zama komi ولم يكن شيئا لذنب خيبا ما تذكر انه كان علما bai tuna cewa shi da ba shi ba wa wujuduhu samuwansa min al'adami daga rashi a garbu ya fi ban mamaki min ba su yi daga tare shi ba da motsi bayan mutuwansa Allah ya ce ya Rasulullah fa wa rabbika na rantsi da ubangijinka wannan ana nuna darajar annabi Muhammad ai Allah ubangijin kowa ne sai kira annabi ce fa wa rabbika na rantsa da ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam a kasaman jalili da rabbi muhammadin da nahshurannan wallahi za mu tara almunkirina lil ba'thi ma musu mutun tashin kiyaman nan wa shayadina da shaydanu najma'u kullum minhu za mu tara kowane mutum da shaydanin sa fi silsilatin ka san kowane dan adam yana da shaydani da Allah ya hada shi da shi to kullum ana kokuwa ne shedanin yana so ka bi hanyarsa kai kuma kana jawo shi ya bi hanyarka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya taimake ni akan shedani na ya musulunta shine Allah subhanahu wataala ya ce wallahi kowa daga cikin su kafiran nan za mu hada shi da shedanin su a cikin sarka summa lanuhzirannahum za mu kawo su haula jahannama daura da wutan jahannama min kharijiha jisiyan ajrukushi alal rukabi bisa gwiwoyi wato yan wuta in sun zo bakin wutan sai an durkusar da su ga wutan kana gani kamar a ce mutum za a yanka shi ga wuka ana wasawa ga irin tashin hankali da zai gamu da shi irin wannan to kamar yadda ake faɗa wani aya su yan aljanna kamin su zo aljanna an buɗe ƙofar aljanna hatta idza ja'uha wa futihat tabwabuha su ba a jira kamar a ce ga ogana zuwa za a an an jijiya kowa zai buɗe kofa ne babbabbabbabbab a buɗe saboda ba a son a samu tashin wani gosulo a wajen shi ko dan wutan ya zo sai an mishi yanga da wutan tukunna a tsaye da shi tukunna gashi azaba zai shiga to shine Allah ya ce sai mun kawo su wajen jahannama mu durƙusar da su suna ganin wutan sun malanan zai anna min kulli shi'atin sannan za mu cire za mu ware kowane yanki minhum da gare su mu ce ayyuhum ashaddu ala rahmani utiya wa yafi taurin kai akan Allah rahmanu wa yafi fadin maganganun banza akan Allah ta'ala na'am ثم نحن أعلم بالذين هم أولي بها سوريا ومن منكم إلا واردها كان على ربك أجرا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا
ثم لنحن أعلم سنم مكفسني billazina da waɗannan cikin kafiran hum aula wanda suka fi dacewa biha da wutan jahannama a hakun jahannama suliyan wajen shiga wa hatirakan da konawa fa nabda'u bihim su za mu fara da amma ban na gaya muku wa in minkum babu wani a cikin ku babu wani halitta illa waridu wa sai ya wuce ta kan jahannama haka din kana ala rabbika ya kasance akan ubangijinka hatiman lallai dole ne makaliyan abin hukuntawa ba zai bari shi ba zai bari ba da wannan ayan ta sauka kuka yayi yawa a Madina har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka Jibril da zo da ayan cewa Allah ya ce kowa sai ya bi ta jahannama sannan ya shiga wuta suka ce sun shiga aljanna sannan sai Allah ya ce ai ba haka bane ga ayan da zaka faɗa can gaba ai shi in dan aljanna ya shiga shi kashe ta yake wutan shi in dai dan aljanna ne ya shiga sai rada ta yana kashe wutan har ya wuce har ma za ta dinga cewa wuce wuce har can ka zai kashe mini wuce zafi to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce da suka yi ta kuka suka yi ta kuka sai Allah ya ce a a ku dakata ku ji sun manu najjil ladina taqaw in an shiga din za mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah ba da zalika yanji Allahu man kana min ahli taqwa ja'alnahu ja'al Allah sanya mu cikin ونظر الظالمين دام برع الظالمين بالشرك والكفر فيها أشكيت جسيا أدركش على الركب وإذا تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نجيا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن عبادا ورقيا ولمن كان في الضلالة فليمدده الرحمن مدا وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرنت مسون آيوين مكافرين مؤمنين سنكرنت آيوين قرآن بينات واضحات بينانو قال الذين كفروا وأن ذاك كافر تيسيس دينغا فدي للذين آمنوا كما إيمان أي الفريقين وانين cikin mu da ku khairun maqaman wanda yake kyan matsayi wato sun duba halin da suke ciki su kafirai cikin wadata cikin jin daɗi suka duba halin da waɗanda ba mummune suke ba musulmi ba ba kafirai suke ciki ba wato halin wahala sai ce to ayyuna waye a cikin mu ayyul fariqai ne khairun wanda fi maqamin masauki a ga duba gidajen mu mana a duba gidajen ku wanne fi wa asanu nadiyan wane ne fi kyan majalisa a duba majalisan musulmai da majalisan kafirai majalisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an duba duk fakirai ne asabu suffa ne wajen mutum saba'in ne wasu ba su da sana'a wasu ba su da wasu ma fata suke kwana a kan shi a irin majalisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ko majalisan su da kayan ado da kayan shaye-shaye da sauransu su a wajen su wannan majalisan shine mafifici a wajen Allah shi kuma Allah yana gaya wa annabi law kanat ad-dunya tazunu inda Allah jawjanaha ma'uda ma saqa kafir min hashir mata ma'i wato da darajar duniya ta kai fuffuken sauro a wajen Allah da bai ba kafiri ruwa ba su na lahira su da fahanin su a duniya bane na'am kama halakana qablan min qarnin ka gaya musu ya rasulullah ai da yawa mun halakar da wasu al'umma gaban su min al'ummam al-maliyati daga al'ummam min da suka wuce hum ahsanu asasa sun fi su yawan tarkace dukiya wa mata da kayan jin daɗi waliyan da wurin gani mai kyau kama halakana ulaika kaman yadda muka halakar da waɗancan alladina min qablihim wanda suke gaban ku nuhliku haula za mu halakar da waɗannan islandin kuma kul man kana fi dalalati ka fada masu duk wanda ya kasance yana cikin bata kafiri falyamdud lahu rahman madda Allah subhanahu wataala zai dada masa maddan dadi zaka ga mutum ya kwana ammatan Allah ya kwana zikirin Allah ya kwana jin ya ladifu ya razaku Allah ya hana shi wani ya kwana yana sabo yana ashar yana tafargaza Allah ya kara masa yace a ai istidraji ne ba son shi nike ba kamar kai ne ka samu ragon laye ka daure kai ta bashi abu dun yayi mai dama ka sa ranar yanka ai ba kaunan shi kake ba shi yana ta tsalle tsalle yana jin dadi kai ko ka sa ranar yankansa Allah ce ai haka nike da su sai in masu talala amma dada masu ma dada masu shi sa musulmi duk sanda yake yana sabon Allah Allah yana kara mishi kuɗi to ya ji tsoron wannan abu in kana sabon Allah kana musulmi Allah na dada maka jin daɗi da lafiya kai tsoron Allah mustajirji ne in ka ga yana baka in ka sabe shi zai rike ka shiga wahala dan kana shiga wahala sai ka ba shi jiran Allah Allah Allah Allah Allah a taimake ni to lokacin yake son ka to Allah yana gaya maka kafirai cewa ku bar ganin babu kuɗin da nayi da babu duniyar da nayi da majalisar da na baku do aikin banza ne ina maku ne istidraji abin da ake kema istidraji Allah ya ba mutum kaman wani abu wanda a ganin mutane zan su kaman ɗaukaka ne Allah kuwa a yana talala ne ne kaman su bai ɗiyin sai ba su muradahun muradin su da ya zannu don su zaci annahu yuridu bihim khairan yana nufin alkhairi gare su wa huwa la yuridu bihim ba nufin komai illa halakan sai halaka hatta idza ra'u ma yu'adu har sai sun ga abin da ake musu alkawari in mal azaba ko azaba ta hannun annabi kalkatili kaman ai yaki a kashe su wal asri da kamewa wa in masada ko kuma sa'ar kiyama al mustamilati ala jahannam wanda ya taru a cikin wutan jahannama fa yadkhuluna ha su shige ta fa sayalamuna da sandu za su sani a wannan rana man huwa sharrun makanin waye mafi sharrin matsayi wal abdunna waye mafi raunin runduna a awanin an su ne amir muminina hum wajinduhum su da rundunar su a shaitan wal muminun wajinduhum al mala'ikatu
ونجزيناه الذين اهتدوا بهديهم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أقبل الرب أم اتخذ عند الرحمن أحدا ويزيد الذين اهتدوا الله ينا قارا ما ودanda suka shirye da imani hudan shiriya bi ma yanzuru alaihim da abin da yake saukarwa akan su min al-ayati daga ayoyi wal baqiyatu salihatu hiya ta'atu taqadi sahibiha khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala akwai wasu ayyuka da ake ce masa masu wanzuwa dukiya bai wanzuwa duniya ba ta wanzuwa gidaje ba su dawama amma Allah yana gaya maka akwai albaqiyatu salihatu waɗansu abubuwa wanzanzu as-salihatu hiya da'atu da bukatuna wanzuwa li sahibiha ka sahibinta khairun yafi inda rabbika wajen ubangijinka sawaban lada wa khairun mafificin maraddan wurin yuwa ma yardu ilayhi wa jawbirat al-amali kuffar wal khairatu al-khairu huna ana fi muqabalati qawlihim ayyul fariqayn khairun maqama باقيات الصالحات ان انت شيني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم wa faraita allazi kafara shin baka ga wanda ya kafirce ba bi ayatina da ayoyin wa qala yace la utayanna da sannu za a bani malan dukiya sababin sauka wannan aya wani kafiri ana ce mashi hubab ibn arad wato wa kana min sahaba wa kana min sahaba yana cikin sahabbai da mai kira ne sai yayi ma wani kafiri da ake ce ma asim ibn wa'il ya kera ma wani kafiri ana ce mashi asim nuwa'il manya-manyan mutanen maka da ya zo mashi kayan kayan da ya ba shi kira sai ya ce mashi kwaje sai gobe zan baka ya dawo gobe ya ki ya bashi ya sake dawo ya ki bashi sai ya ce ni ba zan biya ka ba sai ka kafurce ka mutunce ma annabi muhammadu shi wannan kafirin yana ce maka babun al'arab sai bauna din ce wallahi ba zan kafirce ma annabi ba har ka mutu har a tashe ka sai ta idan na mutu za a tashe ni to mu je lahira na mutu zan zan baka a can Allah subhanahu wa ta'ala ce kaji mutumin banza wai ya ce zan baka zan baka a barai dallazi ka farashin baka ga wanda ya kafirce da ayoyin mu ba al'asib ni wafil kafara bil qur'ani wa qala yace li qubaluna arad la'utiyanna wallahi za a bani ala taqdiri bisa kaddarawan ba su tashi in ma an tashi Allah yana ma na fika in ji shi fa za a bani malan kudi yo wadannan da na hannu na in za na hamna ila akhirati in mun zamo a lahira na kunu kama kunna fi duniya za mu zama kamar yadda ke nan duniya ana saufa akunu aksara minkan yanda ka ga na fika kudi a duniya a lahiran ba fa saqani ka hunaka qala ta'ala Allah ta'ala ya ce a itsala al-ghaiba shin Allah ya sanar da shi abin da ya fuku ne hatta ya alama har ya san anna lahu ma qala abin da ya faɗa yana da shi a lahira amin da kaza inda rahmani ahadan ko ya rike alƙawari ne wajen Allah ahada wallahu annahu yubi Allah ya masa alƙawari zai ba shi a lahira ma zikira kalla
كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا حتى إذا حتى ونرد ما يقول ويأتينا فردا وتدعو من دون الله آلهة ليكونوا لهم جزاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم ترى نعم أمن ترى إن كلا لا يؤتى شيئا فلا باش كوني با سنكتب da sannu za mu yi horo bi katibi da rubuta ma ya kulu abin da yake faɗa wa namuddu lahu mu ƙare shi min al'azabi daga azaba maddan naziduhu bi zalika azaban fawqa azabi kufrihi wa narisuhu mugadar masa ma ya kula abin da yake faɗa na wudihil mala za mu ba shi kuɗi walwala da ta dafin duniya a duniya wa yutina zai zo mana yawmar kiyamata ranar kiyama fardan shi kadai la mala lahu wala wala da ba kuɗi gare shi ba da waɗannan ne masu musulunta to mutum biyu ko ɗaya ne ya roƙo shi ne kai ne mai musulunta za ka shiga addinin musulunci da kana kirista ne yanzu za ka canza ka shiga musulunci abinda ake ce musulunci za ka yi kalmar shahada abinda na faɗa ka faɗa ka ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله ورسوله yau da ka faɗi wannan kalma ka zama musulmi وجهه a'a ka zama ka ka zama musulmi da kai kiristan ne ko to yanzu annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne yadda ka niyya cewa Allah ɗaya ne ka faɗa a bakinka shi kaɗai ne bai da abokin tarayya kuma ka kulla a zuciyanka annabi isa ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne ka zama musulmi za a ji a koya maka yadda ake wanka da yadda ake sallah Allah ya tambaye shi Allah ya sa da ke sunan ka wane da sira to ba sunan musulunci ba ne wani suna kake so a musulunci isa mu ma musulmi muna son isa saboda haka ka zama isa to a jiya da shi a koya masa yadda ake yi an tashi kuma a samu gudunmuwa a bashi na'am wata zuwa yi kufaru maka ta kafiran maka sun rika min dunillahi wani allah al'ausani aliha ya buduna suna bauta masu liya kunu don su zama izzan lahum kowa ya ci ba inda Allah bi an la yu'azzabu wa la azabta su ba kalla la mani aba mi hani min azabihi masu azaba sayakfuruna da sannu za su kafirci ayil alihati bi ibadatihim yanfunaha kama fil ayati kamar da yake cikin aya gaddama zai kaure tsakanin gumaka da masu bautan ma gumakan ranar kiyama za su ce su gumakan sai su ce ma kanu iyana ya abuduna Allah ai ba mu san su ba mu da muke dabbobi ba ma magana itatuwa ne suka kirkiro mu ba mu suke bauta mu ba wa yakununa alaihim lidda za su zama makiya gare su alam tara
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عبدا يوم نحشر المرجعين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا
alam tana baka gani ba ya rasulullah anna arsalna shaytana mun saki shayatin shaytanu sallatnahum alal kafirin ta'uzuhum tuhayyihum na girgiza su ilal ma'asi zuwa kafo azzan lokacin da kafiri kafirin yayi tsanani sai Allah ya hada shi da shaytani ya shiga yana koya masa kafircin azzan girgizawa fala ta'jal ya rasulullah karka yi gaggawa alaihim akan su بدلب العذاب لنيما مس عذابا إنما نعد له إياك منا كان دامس الأيام والليالي muna ƙididdige kwanuka da darare da numfashinsu wanda muka ƙididdige mun aje addan ila wakati zuwa lokaci masu azaba wazkuruka ambata yawma nahshurul muttaqin ranan da muke tara masu tsoron Allah muke tara su bi imanihim إلى الرحمن زوا وبنجي رحمن وفدا جمع وافد بمعنى راكب ونسوق المجرمين زام كور مجرمي بكبرهن كافر شنس إلى جهنم زوا وتن جهنم وردا واتو كوا زي تاشران القيامة كما إن الله يأتي ولقد كرمنا بني آدم وعمل الله بالبر والبحر وفضلناه على كثير مما خلقنا a wannan Allah ke nufi dan adam ya fi kowane daraja halitta daraja ko da mala'ika in kai bauta ka fi shi a wajen Allah in ka bi Allah da Allah ya daraja dan adam tun a nan duniya daukan shi ake ana daukan shi a ciki in an yi cikin sa in ya zo sararin duniya ba za a bar shi a kasa ba sai a dinga goya shi idan ya fara tafiya Allah ya ce ga da ga raƙumi ka hau ga jaki ka hau yanzu sai a ce ga motoci ka hau saboda karrama dan adam in ya in ya mutu ba zai je da kafansa ba sai ya dauke shi annashi a kai shi kabarin to wai yana shiga kabarin abin da zai faru zai ga wani abu kyakkyawa idan mumini ne kyakkyawan abu fari mai haske sai ta ya aka yi sai ta ai baka san ni ba ce ban san ka bai ce ni ne kyakkyawan aikin da kake yi a duniya saboda haka ga nan muna tare da kai to sai zauna kusa da shi har zuwa ranar da za a tashi a kiyama yana fitowa daga kabarin sai shi wannan aiki kyakkyawan zai ce na wahala kai a duniya na dora maka nauyi na za ka yi kaza ka yi kaza aikin ibada dai masu wahala yadda na dora ka sha wuya a duniya yau ba za ka sha wuya ba gani ka hau bayana sai ya ɗauke shi sai gaban ubangiji haka nan sama sama sama ne idan ko kafiri ne zai ga wani abu mummuna kusa da shi mai doyin ya ce ban san ka bai ce ai na san ka ai tabargazar da kai sai a duniya kenan wahalhalun da ka sa ni yau ni kai zaka dauke ni to sai dauko kayan zuwa ranar kiyama Allah ce wala tuzur wazratun muzra ukhra to shine Allah ce wa nahshurul muttaqin ila arrahman wurda wa nusuqul mujrimina ila jahannam wurda su jura asul muttaqina za su zo rakkaban suna haye ne su ko wadancan suna suna jan fuskokin suna tafiya
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن هدى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتشرق الأرض وتدور الجبال حتى
لا يملكون الشفاعة بعض ملكا شيتو إلا من اتخذ سيوان ديرك عند الرحمن وجمع الله رحمن آدم القولي ولا يملكون الشفاعة باقي ملكا شيتو إلا إذا كانوا في sun kasance قالوا هذه الكلمة saboda wannan kalma ita ce ashhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah muka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wato wannan kalma kawai shine kadai za ta ceci mutum a lahira shi sa Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutanenka annabi na ga kana kwadayin su shiga aljanna ka gaya musu wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi wa qalu al yahud wan nasara yahudawa da nasara sun ce wa man za'ama da waɗanda suka yi annal mala'ikata akwai kafirin da suke cewa mala'iku banatullahi ya'ya mata ne na Allah ittakhadha ar-rahmanu walada sun ce wai Allah ya rike da nasara sun ce Isa dan Allah yahudu sun ce Uzairu dan Allah to Allah subhanahu wata'ala ce laqad ji'tum haqiqa kun zo da shay'an wani abu iddan munkaran abinki azima mai girma wannan magana da kuke cewa Allah yana da ɗa ya kadu samawa ta ya tafassarna sama ya kusa ya kece saboda girman magana watan shaqqul ardu qasa ta kusa ta tsage wata khairul jibal dutse ya kusa ya fashe haddan fashewa tallabikuhum min ajli an da'aw dun sun yi kira sun yi da'awa waladan da lirrahman ga ubangiji rahman wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha waladan bai kamata ga Allah ya rike ɗaya ba ma yi dai ku bihin zalika in kullu man fi samawati إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد حشرهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
na'am in kullu man fi samawati duk abin da ke cikin sama wal ardi da ƙasa illa atir rahman sai ya zo ga Allah rahmanu abdan bawa zalilan kaskantacce khali'an mai kankan da kai yawon kiyamati minhum har a cikin su akwai uzairun da kuke cewa dan Allah ne shi ma zai zo gaban Allah kaskantacce a cikin su ma akwai Isa za ku sha mamaki ma Allah zai ce ina Isa anta qulta lin nasi takhuzini wa ummi ila aini Isa yanzu kai ne kace a rike ka da kai da mahaifiyarka alloli Musa Isa zai ji tsoro ya ji tsoro sai ya suma in ya faɗi sai ce Allah in qultu qultu ko faqad alimta ta alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi Allah in ni na faɗa ma kai ka sani in ban faɗa ba ma ka ka sani lokacin da aka gaya mini ma haka ai an dauke ni daga ƙasa Allah ya ce to al yawma yanfa'u sarikun sirkum yau ne gaskiya kadai zai ce dan mutum to ko masu cewa Isa dan Allah ne Isan zai zo kaskantacce Uzairun ma zai zo gaban Allah lakar a samu hakika ya iya ya kiyaye su wa'addan ya kididdige su addan wala ya ba alaihi mablaghun duk taron su bai buya wala wahidun ko mutum dai daga cikin su wa kulluhum dukkan وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما لنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أهل أو تسمع لهم رجزا إلا الذين آمنوا حقيقة ودن سكبار قسيان الله وعملوا الصالحات سكي أيكي نبري سيجعل لهم الرحمن ودا نصن الله زي سيسوية غريب فيما بينهم يتواددون ويتهاببون ويحبهم الله النبي آية الدعاء رحمه الله المتزاورون فيا والمتجالسون فيا والمتبادلون فيا Allah ya ji kan masu soyayya don Allah Allah ya ji kan masu ba da kyauta don Allah Allah ya ji kan masu majalisi don Allah shine Allah ya ce duk waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aiki na kwari Allah zai so yin soyayya tsakanin su da juna Allah kuma zai so su kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan Allah ya so bawansa zai kira Jibril ya ce Jibril ni ina son bawa na wani Jibrilu kai kira a cikin mala'iku wani Allah yana son shi sai a so shi mutanen sama su so shi sai mutanen ƙasa su so shi saboda za a sa mishi kabodi duk inda ya je sai kaji ana na Allah ne na Allah ne na Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yawaita yan uwa na Allah Allah subhanahu wata'ala karimi ne in kana da abokai na Allah yana jin kunyan ya azabtar da kai a gaban su ranar kiyama sai na Umar yana cewa mahakul buddi salasatun wato kargon soyayya uku ne idan kana son ka samu soyayya in ka ga dan uwanka musulmi ka ce assalamu alaikum idan an zo majalisa wurin taro irin wannan kaga wani wanda ya cancanta ka yalwata masa ka ce wai za ki lakum ta fasa fil majalisa ka kira shi da mafificin sunan da ya so kar ka sa mai suna mana mana yau to Allah ya ce sai ya alu lamur rahmanu widda innama yassarnahu iyaka mun sauwake wannan alqur'ani ne ya rasulullah bilisanika da harshenka al'arabi larabci domin da ba da larabci aka saukar da alqur'ani ba sai laraba su ce ba mu ji abin da ake faɗa ba Allah ya ce ba mu taba aiko wani manzo ba sai da harshen mutanen garin to ya rasulullah mun saukan maka lisanika da harshenka na larabawa litubashshira bihi lilmuttaqina don kai bisharan ma tsoron Allah da shi alfaizina masu rabanta bil imani da imani wa tunzira bihi ka tsoratar bihi da shi goma mutane luddan masu zaurin kai jam'aladin aijadalin fil bari wa hum kufaru makata kama halakana da yawa mun halakar kasiran min qablahum gaban min qannin al'umma min al'ummami maliyati daga al'ummomin da suka shuɗe bi takazibihim rusula da qaryatawan manzanni hal tahissu lahum min ahadin shin kaji tso motsin kowane mutum daya ai an gaya muku alkur'anin nan an halakar da adawa an halakar da samudawa an halakar da mutanen shu'aibu an halakar da mutanen salihu an halakar da an halakar ga nan ka tambaye su ya rasulullah sun taba jin motsin daya daga a cikin halakar wanda suka taso aw tasma'u ko kaji lahum gare su zikiran zikiran sauti habiya la aljabadaratu jabbarawa wanda su samudawa manyan manyan mutane ne masu tsawo daga sun yi dagawa fil a cikin kasa wa fa'alu suka aikata abin da suka aikata la tuhisu lahum bi shay'in yanzu ba ko motsin su to idan suna shakkan Allah ba zai haka ba su je garuruwan amana ai kan hanyar su ne wala tusma'u lahum sautan khafiyan ba ka jin wani sauti boyayye ma tun sun mutu wan qaradu sun qare wa saru sun zama izaman kasusuwa rubatan daga mu alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin mun kawo ƙarshen sura na Maryam wanda na za mu ɗaure karatun bana insha Allah Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya kamun mai ba limamin da addu'a muna mika godiyanmu ga musamman mai martaba sarkin zazzau wanda yake karfafa mu yake ba mu dukkan gudunmuwa ya ba da dama mu zo wannan wuri a raya shi kamar yadda kuke gani din nan Allah ya saka masa da alkhairi muna miga godiya ga babban hakimin mu na birnin Zazzau wanda ba ni mantawa shine farkon wanda ya fara zuwa wuri na ya roki cewa mu dawo nan da umarnin mai martaba sarkin Zazzau Allah ya saka mashi da alkhairi ga makaman Zazzau da sauran duka waɗanda suka samu zuwa ga manya-manyan baki wanda suka halarto a nan masu rawanin sarauta ga kuma babban limamin mu na zazzau Allah ya ji kan malam Kasimu liman ba ni mantawa da shi muke rufe wannan taron a dukkan wannan duk shekaru duk rayuwarsa Allah ya saka mashi da alkhairi ga kuma Allah ya raya gidansa malam da rato Allah ta ya rigo akwai bebejin zazzau muna tare da shi wanda shi ya samu halarta da dai mutane da yawa wanda suka ba da gudunmuwa da yawa a cikin wannan tafiya kamar lambaran wanda ya shi yake ɗaukar nauyin karatun nan da ake yi a gidan rediyo da safe da kuma har wasu ma mutanen nasara wasu sun aiko su suna ɗauka ta wasu suna sawa a wajen su ban ma san su ba to Allah ya saka musu da alkhairi akwai su irin masu siyasa su Musa yan damu da sauransu duka gaban da sauransu ne ba sai mun kira sauran su ba da sakatare da waye da waye da duka akwai mutanen mu na Kitiyanu da suka zo daga Kaduna Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya Allah ya sa muna daga cikin irin wannan wanda ake yantawa da kuma babban makama wanda kullum muna tare da shi nan shi ma sabon na'ibi Allah ya saka mishi da khairi muna tare jama'a abin da nake kira shine mu ci gaba da addu'a wannan kasa namu ba abin da suke bukata irin addu'a halin da muka shiga ba hali ne mai kyau ba Allah baya son banna baya son banna barnan ake ta bugawa a bayan kasa kashe-kashe ya yawa satan mutane ya yawa kidnafi menene da sauransu ba yanda za a yi kasan da ake wannan wurin ake irin wannan aikin a samu alkhairi in bacin Allah ya kawo waɗansu mutane a ciki suna can gefe suna bautan Allah suna gaya wa Allah Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ba dun kana cikin mutane ba da na kawo azabu manzo Allah ya ce in bani nan zaka kawo ce ma kana Allahu mu'azzibahum wa yastaghfirun in akwai masu istighfari ba zan kawo ba to albarkacin masu istighfarin ake cifa kuma mu duba mu gani shekarun baya haka muke ai ba haka muke ba mai yasa Allah ya maida mu haka Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in kaga Allah ya canza maku ko kun canza ni to wallahi mun canza mun bar Allah mun bar Allah tabargaza iri iri a kashe mutum a yi liwadi a sha jini a sha jini kuma a ce ana son a ga daidai shi sa talauci yayi yawa ciwo yayi yawa ba ka ba gani ba gani kai kanka kana da kuɗi a gidanka ba ku zauna lafiya ba in ka fita waje baka zauna lafiya ba wallahi ba yadda za mu yi mu tsira sai mun koma ga Allah mu yawaita istighfari mu yawaita addu'a babu wani mutumin da zai iya kawo zaman lafiya ba Allah ba Allah shi yayi mutane shi yayi jiya shi yayi yau duk abin da kaga ana yi Allah yake son a yi haka kuma baya yi sai kun jirkita in kun jirkita Allah zai jirkita to Allah fa ya jirkita mana ya juya mana baya saboda talaucin da ishe mu yayi yawa mutane da yawa ba su iya cin abinci a gidajensu mutane da yawa kasuwansu ya lalace ka je kasuwan kai kasuwanci ba albarka a kudin mutane da yawa in ka je ka yi noma noman ba albarka in ka yi noma ba albarka abin da ya bamu bamu bamu bamu yayi yawa ga yara muna ta haihuwa barkatai babu tarbiyya da ya nemi ya soke ubansa da wuka ka ji wannan anguwa dan daba wannan anguwa dan daba wallahi ba abin wasa bane ba abin wasa bane mu koma ga Allah mu koma ga Allah mu koma ga Allah mun istighfari mun salati mun halala shine kadai zai kwace mu komai rigimarka Allah ya baka mulki Allah ya san maka kafin ya kwace komai rigimarka قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا باك ne ya takadana ka ji in ka dana ka ji nan yana nan ya kama kan in maka in maka adalci bai kama ka in ka yi adalci kuma ya tsirar da kai bayan ka ciwya ka ciwya ai an faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike wani hukunci ranar kiyama zai tashi a daure ne sai dai adalci ya kwance shi bayan ya yi adalcin ba a daure zai tashi saboda haƙƙin mutane na kansa sai ya je inda adalcin a kwance shi in ba adalcin kuma ya wuce a daura Allah tsare mu saboda haka wannan abu babu dadi a ce ko a nan jihar Kaduna wajen binnin gwarin nan a ce ba ba shiga ba fita mutane a kore su a kauye a kashe a kasar Maiduguri shekara wajen bakwai an daina noma a zamfara ma gashi yanzu bana ma ana cewa ba za a yi noman ba sun ce ba za a yi noman ba har an fara yanke hannun mutane sadaka al'umma annabi mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu dinga istighfari mu dinga salati mu mu kame bakin mu da zagin yan uwa da juna abinda musulunci yake so mu koma karkashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutumin da ya sallah yayi azumi yayi zakka ya haji musulmi ne ba ruwanka da sauran abin da ya fi tsakanin shi ai duk in yaje wajen Allah ba da wanda ya ga Allah ya ce maka naka ne daidai na wanda ya daidai ba abin da dai annabi ya zo da shi la ilaha illallah sallah zakka azumi duk wanda ya haka musulmi ne ko min abin ka bai saka fitar da shi musulmi ba ko yana shan giya ko yana zata ko yana menene musulmi ne la ilaha illallah wannan ya shiga ka danganta sai na Umar wata rana yana fatirin da daddare a Madina da kansa haka yake yi saboda ba a taba samun mai adalci irin sa ba da daddare fatirin yake yi da shi da abokinsa Abdulrahman ibn Auf ya zo zai wuce sai ya ji wani gida ana ta shewa ana tsalle-tsalle a je wani dan iskan madina ne ya ce yau Allah ya kama su sai tsallake ya fada cikin katanga ya je same su suna shan giya suna rawa ya ce a garin annabi a garin annabi kuke to yau ga sarkin musulmi ya kama mu suka ce to mun ka kama mu eh to mun yi laifi mun sani mun yi laifi amma kai ma kai laifi wani laifi ne yi to me yasa ka shigo mana bayan gida Allah ya ce watul buyuta min abwabiha kai da ka haro kai ka haro katanga ka bi umarnin Allah ya ce ban ga ba ka ce daya wai ce ka bincike mu Allah ya ce wala ta jasasu wai ce ka bincike mu yace biyu to kuma kai da kace za ka yi mana hukunci kai ne alkali kai ne mai hukunci ce ce Allah ya isa ina mun bai fitar da a musulunci ba amma mu kan abun an kankani mu fitar da wannan musulunci musulunci wannan ya fita musulunci wannan ya fita wannan ya fita abinda ba shi ne a gaban mu ƴaƴanmu ya kamata ma mu san abin da suke yi kuma yanzu ya kamata kowa ya duba ɗansa ina yake zuwa ina yake fitowa kananan yaran nan ba ake samu ana ba su kuɗi su zama boko haram ɗin su zama boko za su sha shi su menene ba abin mu haifi ƴaƴa ba mu da abin da za mu ba su ba mu da kuɗin makarantar su ba mu iya tarbiyyar su kuma kullum karuwa ake yi saboda haka ya al'umma annabi ba abin da zai fishe mu mafita mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah shugabanni su ji tsoron Allah shugabanni su ji tsoron Allah yau ba in kai ne goyo ba kai ne ba Allah ya baka ne ya jarraba ka ka gode ko ba ka gode ba Allah ya baka yau kai ne gobe ba kai ne ba kuma daga duk abin da kai yau Allah na kallon ka shi Allah baya ga- makamu da gangawa a hankali yake kamawa saboda haka ah, muna gode ma duk wanda ya taimaka a wannan tafiya Allah ya saka mun kowa da alkhairi Allah ya sa mana daga cikin bayi waɗanda Allah yake yantawa a cikin wannan wata kuma al'umma annabi da yawa za ka ga idan watan Ramadana ya zo kowa sai da wata sallaci a wajen tarawih masallaci ce kafan ko a wajen karatu masallaci shi kafam idan aka gama azumi sai ka ga masallacin ko mutanen sun yi tafiya ne in ka leka masallacin sai ka ba kowa ya aka yi haka ne to ba haka ne daidai ba ai alaman Allah ya karbi azuminka bayan sallah a ganka ka ci gaba da zuwa masallaci Allah ya karbi aikin ka kenan idan ko Allah bai karba ba to dama ka kosa ne ayi kawai ka tafi kai munafiki ne saboda haka mu daina irin waɗannan farkon azumi ma za ka masallaci na shiga Allahu akbar Allahu akbar an kai goma sai a fara rabuwa in an kai 20 sai a fara rabuwa in an kai karshe kuma shikenan saboda haka ba daidai bane al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da yadda da mu lafiya muna kira ga masu hukunci a duba ma'aikatanmu waɗanda haƙoƙansu na aka sallame su haƙoƙansu a ba su in ba za a mai da su ba a ba su haƙƙinsu Allah subhanahu wata'ala bai yadda ka ci haƙƙin wani ba saboda haka a taimaka masu dan adam da kake ganin sa kar ka kuya shi in ka kure dan adam ne da zai mutu zai yadda ku mutu tare saboda haka Allah ba Allah ya saka mu da alkhairi muna ƙara jaddada godiyar mu ga mai martaba sarkin zazzau Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa jagoranci taimakon da yake yi zai jawabi makama taimakon da yake yi ma addinin musulunci ta ko'ina Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna ƙara godiya da kyakkyawan addu'a ga wanda Allah ya so shi ya hore masa ya gyara mana masallacin juma'a wannan Allah ne ya so shi shine ya bashi iko ya yi wannan Allah ya saka masa da alkhairi zan da aka tana min ban ji jawabi mai martaba kamin liman ya rufe mana da addu'a
صلى الله على محمد الكريم والشيخ صالح جمعة إمام بيت القدس شرع الزواج الإسلام شرع معلمين شرع الأمم المسلمين الرحمن
yanzu da kiwo ya ce sha biyu gobe in gaya maka za a ji a kanki
yana godiya ga kan kwamiti waɗanda suke shirya wannan suke kuma gudanar da wannan tasiri kowace shekara a wannan babban masallaci haka nan kuma yana godiya ga malam a jan guda ɗaya ne za a yi Sharifa guda ɗaya ne za a yi
da yi mai sa ana iya shi ma na ya biya shi ba man tukun na abu na shi to na sarkin lada ne a yi kamar biyar a yi rufin yi sai in ci to shi
Thank you. domin rayuwar gwamnati da yi na wannan tafiya kuma mutum rayuwar su dukkan wani da su yi wani yau to liman zai fara ne to na ga sakin da ne ba shi da kamar biyar na neman ne sarkin lada ne na yi man tukun sai in ci aiwatarwa kuma jin wannan gargaɗi na alƙur'ani da kuma jimamin da kuma kamar yadda shekki faɗa da wata bayan sun kare addu'a da ƙasar nan ban shekka kowane mai hankali ya san cewa lallai ƙasar nan tana buƙatar addu'a saboda tuntunu da iri iri suka fi mutuwa wannan kuma da dukkan alamar ubangiji yana tare da mu